سورة النبأ مكية وهي أربعون آية نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم عما يتساءلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بداعتك بدني وخلص من الفتن سري وشغل بالانجبار فكري وكني سرا وساوس الشيطان وأجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب زدني علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سورة النبي مكية وهي أربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون wannan sura an ambace ta da naba'i ma'anan naba'i wato labari na al'amari mai girma shi yasa akwai maganan kiyama a cikin wannan sura da maganan yawan da za a yi a filin kiyama da alamomin abubuwan da su faru a filin kiyama da maganan zaman wuta na yan wuta da kuma maganan zaman yan aljanna Allah ya samu a ciki tana da ayoyi guda arba'in tana fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai amma ya tasa'alun wannan a sura aya da za mu karanta ya sauka ne a kan ƙurashawa. ƙurashawa sun taru, sun haɗu suna tambaya, saboda ayan da mun ƙare da shi na suratul mursalat. Ai, Allah ya ce, fafi ayyi hadisin ba da huyu minun. da wani zance ne bayan wannan littafi na alkur'anin da ake karanta muku za ku ba da gaskiya da shi in ba shi ba to sai suka taro suna tambaya na junansu ko suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko suna tambayan Allah shine amma ya taza'alun wani abu ne wa'annan Qurayshawa sun haɗu suna tambaya a kai
عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم suna neman labari akan al'amari mai girma shine maganan kiyama shi da suke tambaya akan ainihin a labarin kiyama labarin lahira da ainihin zaman wuta da zaman aljanna shine Allah zai ba su labarin abin da suke tambaya a kai
الذي هم فيه مختلفون allazi hum fihi muktalifu allazi abinda hum su fihi a cikin abinda suke a suke tambaya a ciki muktalifuna suna sassafawa sun yi sabani a ciki abinda suke tambaya
كلا سيعلمون kalla sayalamu Allah ya ce rada'un tsawa ne yake yi a kansu kalla sayalamu da sannu za su san abin da za su gani kuma za su san ko kuma za a saka musu da abin da suke musun suna karyata shi suna kafirce cewa ba shi shine maganar kiyama da maganar lahira da maganar wuta da aljanna duk sun ce ƙarya ne shine Allah ya ce wannan ana tsawatar da su ne sayalamu da da sannu za su san abin da suna ƙaryata nan zai sauka musu
ثم كلا ثم سيعلمون كلا سيعلمون sannan Allah ya ce da sannu da sannu za su san abin da suke karyata nan ranar da sun shiga ciki za su san cewa abin da suke karyata nan ba ba ƙarya ne ba gaskiya ne idan an kai wannan ranar in ji Allah wannan kaman taƙidi ne mai ƙarfi akan maganar da Allah ce za su san abin da suna ainihin musanta na maganar kiyama na wuta da ƙaryatawa da suke yi din nan sai Allah ya sake na ya sake ainihin ƙarfafa ainihin maganar saboda summa yana zuwa a cikin maganar nahawu a na jinkiri ne Allah ya ce da sannu za su san abin da suke karyatawa in sun shiga ciki.
ألم نجعل الأرض مهدا Alam na ji alal arba mai hada, Allah ya ce, ashe, in ji Allah maɗaukacin sarki, ba ni ne na shimbuɗa muku wannan ƙasa kuna kai kamar shimbuɗa ba. Ku duba ƙasa yadda Allah ya shimbuɗa shi, kuna tafiya da ƙafa, kuna tafiya da abun hawa, kuna tafiya gashi nan Allah ya shimbuɗa shi kamar shimbuɗa. Allah ya ce, ba ni ne ne muku ba, wannan. Mhm.
والجبال أوتادا wani jibala autada ga duwar wasu Allah ya kakkafa su kaman kusa autadan kaga kaman turki duk lokacin da ka yi hema ko ka yi gida a ce ka sa turki ko suna masu rika wannan abu to Allah ya ce wani jibala autada ita kuma ƙasa an sassa mata duwatsu sun zamanto kaman kusa su ne suke rike da ita da ikon Allah sai ya sanya duwar wasu wani jibala autada ya sanya duwar wasu kamar kusa ne an kakkafa su da kake gan su manya-manya a wuraren da ka gan su din nan.
وخلقناكم أزواجا Wa khalaqnakum azwaja Allah ya ce ni ne ubangijin ku na halice ku azwaja biyu na namiji ga mace ga namiji ga mace Allah ce ni ne muku wannan ni ne halicce wannan wa khalaqnakum azwaja na yi ku guda biyu ga mace ga namiji ga ainihin sama ga ƙasa duk abin da ka gan shi a duniya Allah ya shi ya yi shi zauje ne biyu ne zaka ga ga dare ga rana ga duhu ga haske ga daɗi ga mara daɗi ga zaki ga tsami haka Allah ya ce na halicce ku a zuwajen ainihin kuɗin da nau'i biyu ne ga namiji ga mace.
وجعلنا نومكم سباتا Waje an na naumakun su bata na sanya barci wanda kuna yi din nan ainihin su bata hutu ne. Idan mutum ya je aiki ya gaji in ya kwanta in ya tashi zaka jikin shi ya zamanto sarai to Allah ya ce na yi muku wannan na sanya barci da kuke yin nan su ba da hutu ne a jikinku to Allah ne yake yin wannan fa shi yasa kaga bacci ana ce mata kanin mutuwa ko shi yasa in mutum yana bacci in ka zo zaka iya shiga ma ka yi komi gashi yana numfashi amma an cire wannan ruhi tamiz wato numfashi ne yana nan amma ran an raba duk wani abin da yana iya gane abu yanzu an tafi da shi shi yasa Allah ce waje anna nan hukun subata na sanya bacci zaman to hutu na jikin ku ji Allah wani ma Allah ya sa bacci zai zaman to hutu ba ai zai zaman to ciwo shi yasa idan mutum ma bai yi baccin ba sai zama mishi ciwo kaga wannan ma ni'ima ne Allah ya muka ni'ima ne Allah ya yi mana baccin da kana yi din nan baya daga cikin ni'iman Allah Allah na karanta muku abin da a cikin halitta ya yi muku wanda shi ma hutu ne daɗi ne ni'ima ne a jikinku
وجعلنا الليل لباسا waje annan laila libasa ya sanya muku dare ya zamanto kaman ainihin libasan kaman sutura ne yanzu muna rana ne yanzu ga shi dare ya zo ya rufa kaga kaman tufafi ne an lulluɓa mu da shi saboda haka sai ya ce dare kuma Allah ya yi shi kaman ainihin sutura ne da ainihin ko ‘ya'yan annabi Adamu. Mhm.
وجعلنا النهار معاشا Waje annan nahara ma'asha ya sanya rana kuma wurin neman abinci, da rana kuma a fita masu tafi noma su tafi, masu je kiwo su tafi, masu je ainihin fatauci su je, Allah ya ce waje annan nahara ma'asha ya sanya muku rana wurin neman abinci shi za a fita a nema. Mhm.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا wabanaina fawqakum sab'an shidada Allah ya ce wabanaina na gina fawqakum a saman kunnan zan ka taga idanun ka ka gani zaka ga abin da Allah ya gina sab'an shidada ya gina bakkun ainihin kan mai dinnan kan mai dinnan an gina ta bakwai ne rubi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai tsakanin wannan sama zuwa wannan shekara ɗari biyar kake tafiya kafin ka je kafin wannan shi ma tafiyan shekara ɗari biyar Allah ce na yi muku wannan ni ne na halicce faukakun a saman kuɗin nan Allah ya gina wannan sama saba'an shidada wato bakwanan rufi shidadan wanda suke gata da ƙarfinta gata tana kallon da sarai shekarun da an halicci sama shekarun da Allah ya halitta sama shine ya san shekarun zuwa yau amma ka daba ka katta da idanunka ka gani sama ta lallace amma idan ka gina gida yanzu nan ka bar gida shekara ainihin goma ko ashirin za ga rufin ya fara lalace ko to Allah ce ku duba saman nan da na gina muku shi wannan da yana ina ina saman kunnan na gina shi da ƙarfi da yawan shekaru nan ban ga wani abu ya lalace a cikin sama ba amma ga na ku gini idan ka gina ka kai shekara goma za gani nan ya lalace nan ya lalace rufin ma ya lalace to Allah ce ku duba abin da na yi ma ni na gina ni na gina wannan fa sama an saba a shidada wannan bakwanin da kuke kallon shi sarai ba abin da ya taba shi
وجعلنا سراجا وهجا وجa'alna sirajan wahaja Allah ya ce waje Allah sirajan na sanya muku kuma fitila a ciki wahaja mai ainihin haske rana ke a cikin saman a cikin halittar da Allah ya yi wanda fa idanunku yana gani kenan akwai abin da idanunku bai gani ba ku kuma idanunku bai idanunku da iliminku bai sani ba Allah ya ce waje an na sirajan wahaja na sanya muku fitila a cikin saman mai haske shine rana da rana in ka fita ka gane ainihin komi wannan fitilan shi kaɗai shi kaɗai ne Allah ya sa shi amma ka duba ya haska duniya ko ina ba inda zaka zafi ba ga rana ba kuma ba inda haske rana bai kai ba to in ba Allah da yayi wannan ba wane ne zai yi abu guda ɗaya ya gama duniyar nan sai Allah Mhm.
وأنزلنا من المعصرات ماء سجدا وأنزلنا من المبكرات ماء سجاجا وأنزلنا Allah ya ce mun saukar da miyar musaratin daga cikin giragizai ma'an sajjaja ruwa mai yawa kamar yadda ka san mace idan ta kusa haila kawai daga ruwan na yanzu ba to haka Allah ya ce na sanya muku ainihin wato sama din har yanzu bayan da ya gina sai ce ina saukan muku da ainihin ruwa muku sirajin wanda tana zuba muku daga cikin girgiye ainihin sirajan wahaja in sirajan wahaja mai yawa ruwa mai yawa gashin nan ko ina idan ruwa ya zuba zai ga ko ina ruwan tana gudana kowa ya tare kowa ya amfani da shi Allah ya tuni muku wannan subhanahu wata'ala لنخرج به حبا ونباتا linukhrija bihi habban wa nabata wannan ruwan da Allah na zubar da shi da yawa yana zuba muku shi din nan linukhrija bihi habban zai ya fitar muku da kwaya wa nabatan da tsire-tsiren da kuke sa yanzu nan in lokacin damuna yana yi manoma za ga sun fita zuwa ainihin gonaki in sun je sun sa shi ke nan su zo gida su kwanta iyaka mutum na zaune ne kawai zai tafi gonan ya gani tsiri ya tashi zai ga duk abin da ya sa ya fita su ainihin alkama ne su hinta ne su ainihin duk wani abin da ka sa na tsire-tsire zai ga shi ne ya fita idan ya fita da wannan ganyen a cikin ganyen ne kuma shi Allah ne sake kuma ranku da ƴaƴan abin da na ku ci wannan ruwan da Allah na zubar da shi shine yake fitar muku da naba'a habban wa nabata kwayayyaki da ainihin tsire-tsiren da kuke sa a cikin ƙasa shi Allah yake yin wannan ko akwai wanda yana yi ne sai Allah duka yana karanta muna ni'imomin da fa yana yi fa wa dan adam ne kai dan adam Allah ya ce na hore muku duk abin da ke sama da ƙasa saboda kai ne dan adam duka Allah ya ce wannan kai ne dan adam waye muka mhm وجنات الفافا wajannatin alfafa ga gonaki alfafa wanda ya tattara abubuwa da yawa su gaje ka ga wani gonan zai ga an sa wannan ga kwayan alkama ga su ainihin masara ga ainihin shinkafa ga rogo ga wannan ga doya duka wannan gonaki da ruwa yana zuba shi ina zuba musu dinnan Allah ya ce alfafa ya tara abubuwa daban-daban a cikin wannan gonan shi ne ke tsara muku da shi ne Allah.
إن يوم الفصل كان ميقاتا Inna yawmal fasli kana miqata la laila nan da Allah zai raba tsakanin ƙarya da gaskiya. Aikin da kuka yi mai kyau a raba muka ga mai kyau ga mi- ga ga mummuna. Shi na Allah ya ce inna yawmal fasli kana miqata wannan rana ne wanda Allah ya aje lokaci ne zai saka ma mai kyau da mai kyau shi. maimuna da mummuna aikin shi miƙata Allah ya aje ta wato wuri ne kuma miƙati ne wanda Allah ya aje shi wanda in kowa ya zo za a saka mishi da abin da ya yi man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid duk wanda yayi mai kyau Allah ya ce yayi ma kanshi wanda yayi mummuna ma yayi ma kanshi Allah ya ce bai zalunci kowa saboda haka ya ajiye wannan ranar a wannan lokacin ne zai saka ma mai kyau da mai kyau mai muna da mummunan shi Allah ya kiyaye. Mhm.
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا yawma yunfaku fi suri fatatuna a afwaja ranan da za a yi busa ranan da asarafilu zai hura kaho da za a fita zuwa gurin hisabi Allah ya ce yawma yunfaku fi suri fatatuna Allah ya ce za a bubbuɗe kaburbura za a bubbuɗe kaburbura ainihin afwaja da sauri ana fita zuwa filin kiyama yau mai yunfaku fi suri fatatuna afwaja za a bubbuɗe kaburbura ana hura kawon ainihin kowa zai fita cikin kabari da sauri saboda an shimfiɗa ƙasan da za a yi za a yi hisabi a ciki wannan ƙasan ba shi ne za a yi hisabi a ciki ba dama ƙasan da za a yi hisabi yana nan kamar yadda ka ga shimfiɗan nan ba ga shi an shimfiɗa ba to wannan ƙasar za a kwashe shi za a zo a shimfiɗa ƙasar da za a yi hisabi saboda haka kowa zai fita daga kabarinsa zuwa wannan filin da ainihin wannan ƙasar da aka shimfiɗa za a yi hisabi mutanen kirki za su fita a ɗauke su zuwa filin mutanen banza da duka ne da sarka za a kai su wannan filin to Allah ya ce yau mai yunfaku fi suri ranar da za a yi busa fatatu na fuwaja za a bubbuɗe kaburbura za su fita da sauri mutane zuwa filin hanyar hisabi.
وفتحت السماء فكانت أبوابا Wuce hatin samawu faƙarar abuwa ba za a bubbuɗe saman nan. Ta ta zama ƙofofi ne duk abin da ke ciki duk za su sauka mala'iku kenan. Su ma su zo filin su ma a yi hisabi da su. za a yi za a yi hisabin ba wanda zai ce ba shi a ranar su ma za su zo mala'iku za su zo waje a rabbuka wal malaku saffan saffan waje a yau ma'izin bi jahannam ranar da za a zo da mala'iku sahu sahu shi allan kan shi ma ya zo filin jahannama ma ita ma ta halarci filin saboda ka wa kuti sama'u za a bubbuɗe sama ba kanat abuwa ba ta kasance ƙofa ƙofa wanda mala'iku za su sauka a ciki
وسيرت الجبال فكانت سربا wasu ilatul jibalu fa kanat saraba wayannan duwatsu na kunga suna zaune tim kila kaga wani dutse tun da an halitta ka kaga shi a gurin ko yana zaune ado to ranan da an yi an yi busa din nan zan ga dutse yana tafiya kaman kawalwale ne ba ka san kawalwale ne ba idan mutum na tafiya zai ga wani abu kaman ruwa to haka tana tafiya duwatsu bayan ta dandaku haka zan ganta tana tafiya a cikin ƙasa ita ma saboda tsoron wannan ranar ita ma tana cikin tsoro ba wani halittar da a wannan ranar shi ba ga halin da yana ciki a cikin damuwa ba wannan ranar yana nan yana tafi da mu fa yana zuwa wannan magana da ake yi yana nan yana zuwa ba makawa kuma tabban ne ko ka yadda ko baka yadda ba yana zuwa in ka yadda ma ka kukuta in ka ki yadda zai zo kuma ka samu hukuma a ciki saboda kin da ka ce ranar baya nan shi ma mummunan aƙida ne wanda zan ranar ya zo Allah zai tafiye ka yau gashi ranar da ka ce ba zai zo ba gashi kana cikin ranar sannan kuma za ma mutum hisabi kuma kai shi wuta Allah ya kiyaye.
إن جهنم كانت مرصدا Inna jahannama kanat mirsada lalle jahannama Allah ya ce ya tsara zata fa madakata ne madakata ne duk wanda yayi abin da ba na Allah ba ya ci gaba da yi in bai bari ba jahannama yana nan an tara data madakata ne na duk masu aiki mummuna kurin da su kenan ji Allah للطاغين مآبا kamar an ce to Allah da ka tana da wannan jahannama ka ce me sada madakata saboda waye su wane ne zace lidagina masu dagawa kafirai ma'aba shine makomansu lidagina ma'aba masu dagawa masu kai masu karyata Allah masu karyata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma'aba shine makomansu Mhm.
لابثين فيها أحقبا labisina fiya ahaka ba za su zauna a cikin wutan nan ahaka ba shekaru wanda ba ta da iyaka da za su ahaka ban shekaran da ba ta da iyaka Allah shine shine ya san iyakar da ba wanda ya sani kamar yadda ana ce za shiga wuta abadan to Allah ya ce za su shiga wuta ahaka ban shekarun da ba ta da iyaka Mhm.
لا يذوقون فيها بردا ولا شربا la ya zuƙuna fiha bardan wala sharaba ba za a ɗanɗana musu bacci ba mutum na cikin wuta zai iya bacci ko zafi ma zafi a gida a nan duniya idan an ce zafi na rana ba ainihin wuta ka kulle ɗaki bacci na yiwuwa ba zai yi ba balanta na wuta Allah ya ce la ya zuƙuna fiha bardan ba za a ɗanɗana musu bacci ba to mutum na wuta ya zai iya bacci ma ko ina na shi yana kuna da wuta ina zai ji ina zai ji ya samu sukunin bacci inna wa inna ilaihi raji'un Allah ce la yazuquna biha bardan ba za ɗanɗana musu bacci ko sekon ɗaya ba wala sharaba balantana abin sha mai daɗi ba shi abin sha mai daɗi mai sanyi ba shi a wurin ɗan wuta in yana cikin wuta kuma gashi yana jin kishin ruwa kuma yana son sha ruwa to menene wani irin ruwa ne Allah ya tana da ma yan wuta akwai wutansu akwai ruwansu da Allah ya tana da musu wani irin ruwa ne Allah ya tana da musu إلا حميما وغساقا illa hamiman sai dai ruwansu hamiman ruwa ne mai tsananin tafasa mai tsananin zafi an ce idan ɗan wuta suna ɗan wuta suna neman su sha ruwa wannan ruwan da Allah ya shirya musu mai zafi mai tafasan nan saboda zafin da an ce tafi ma wutan da suna ciki ainihin zafi domin an ce idan sun zo da shi a fiskar a a a an ɗiba musu ruwan an za ba su su sha an ce wannan fatan fiskar su nan zai ko zai zai zagonye a cikin ruwan kayan ciki idan ruwan ya shiga kayan ciki sun zai zagonye kuma bai mutu ba illa hamiman sai dai ruwan zafi shine abin da za ba yan wuta wagasaka da ainihin ruwa kaman surkanin miki ka san irin ruwan gembon nan mai warin nan ka san ka san shi wani mai tsoyin nan to shi ne ruwansu bayan ruwan zafin ga wannan gasaka irin ruwa mai kaman surkanin mikin nan shi ma gashi ina ta farfasa gashi da wari gashi da da kyama kuma haka za sa shi ya sha yana yana yana kama mishi waya kuma zai sha dole dole iya kan abin da zai sha kenan ba yana so ya sha ruwa ba ruwan shi kenan Allah kiyaye
جزاء وفاقا jaza'an wifaka Allah ya ce wannan sakamako ne cikakke na abin da kowa ya aikata wanda sun aikata irin abin da Allah baya so wannan shine sakamakon su cikakke wanda Allah ya shirya zai mutu a lahira إنهم كانوا لا يرجون حسابا innahum la yarjuna hisaba ai su summa anan duniya sun ce ai ba wani hisabi ba sun ce a ana faɗa kiyaman nan wani sun ce haba tun tuni ana faɗa kiyaman ya bi kiyaman bai zo ba ana maganar wuta wani irin wuta ne ƙarya ne ana magana aljanna sun ƙaryata duk sun faɗa wannan Allah ta yau ga su a ciki ai
وكذبوا بآياتنا wa كذبا kazzabu bi ayatina kizzaba sun karyata ayoyi na Allah kizzaba karyatawa sun ce ba maganan kiyama sun ce ainihin wutan makarya ne sun ce manzon makarya ne abinda ana faɗa musu ana wa'azin nan sun ce ƙarya ne sun kakkaryata ayoyi na kizzaba karyatawa inji Allah وكل شيء حصيناه wa كتابا kullu shay'in atainahu kitaba duk abinda sun aikata mun kiyaye shi ba mun rige mun sa a rubuta a hisaba wa kullu shay'in atainahu kitaba ko menene da sun aikata Allah ya ce mun kiyaye shi mun tsare shi a cikin littafin su ina na cikin lauhin mafus Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atidun duk abin da kuna faɗa duk abin da kana faɗa akwai raƙibin anan akwai atidun anan idan kayi mai kyau shi raƙibin shine shugaba shine shugaba shine sarki zai rubuta daga ɗaya za a bashi dama ya rubuta goma daga goma ya rubuta ɗari bakwai daga ɗari bakwai ya yi ninki ninki ninki har zuwa abin da Allah ya ga dama amma shi wannan a rakibu ke na wannan atilu shi in kayi mummuna ba zai rubuta ba sai ya tambaye wannan mai gidan shi sai to kai ga wannan fa ya aikata mummuna wato mu al'umma nan Muhammadu kenan mu ne muna da wannan irin gatan sai ya tambaye shi sai ce a'a ka san wa'annan al'umma ne masu alfarma a wurin Allah saboda haka tun da ya aikata a bashi sa'a kamar awa ɗaya mu gani mana ko zai yi wani aiki mai kyau ko zai tuba ko zai yi sigibari to idan mutum ya yi mummuna kafin awa ɗaya sai ya yi mai kyau sai a ce a share wannan mummunan ba za a rubuta ba ka ji alfarman da Allah ya mana saboda annabi Muhammad idan kuma ka yi mummunan har awa ɗaya ya yi baka tuba ba sai gaya ma shi wannan a tinu nan sai ce ma rakimu to har da awa ɗaya ya yi bai yi wani aiki mai kyau ba kuma bai nima gafara abin da ya yi ba sai ce to ka rubuta mishi guda ɗaya rubuta kwaya ɗaya ka ji alfarman da muke da shi to haka ne an ce idan a, a, masu aiki nan suna nan tare da mu akwai wasu mala'ikun da suna rinka sauka da wurin asubai su zo sami ma wurin sallah mai sallah asuba da su sun su yi aiki har zuwa la'asar in sun gama kuma su tafi waɗansu su kama aikin har zuwa daren nan yanzu masu aikin dare mala'iku suna da sun kama aikin suna yi duk abin da muna yi a nan suna nan suna kallo ana rubuta ma kowa abin da mun faɗa nan kowannen mu anan yana da lada goma in in in gafara ne ma yana da gafara goma to haka ne za su tafi da ainihin littafin idan aiki mai kyau ne ka yi to masu zuwa da ainihin ranar nan za su tafi da aikin wajen yamma abin da kayi mai kyau za a je a tara shi a can wajen nauyin mako shi ne ta wajen zazzar muntaha idan mutum ya yi mummuna daga ainihin lokacin da wa'annan sun tashi daga daga yanzu har zuwa asuba idan kayi mummuna su sake tafi da shi haka nan ana tara aikin ana tara aikin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rinka yin azumi ranar alhamis an tambaye shi yana azumi ranar litinin yana azumi ranar alhamis an tambaye shi ya rasulullah sahabbai suka ce ya rasulullah me yasa kana azumi ranar litinin ya ce saboda ranar da aka haife ni ke gode ma Allah akan wannan to ranar alhamis ba ya ce saboda ranar da kati ya yi kenan ana tafiya da aiki a je a zuba a tara aiki na sati to ina so ranar zamanto an je da aiki na na karke an je da azumi a ciki to haka ake tattara ainihin aikin ranar kiyama kuma sai a watsa ma kowa littafin kamar da ainihin qur'ani ya fara ko ya ce a yalqabu manshura ikiraji ta baka ka fe binan sukar yau alaika hasiba kowa idan an watsa littafin shi an bashi za ce ka karanta abin da ka yi ikira shi ta baka karanta littafin ka yau ka karanta abin da kake kana ka aikata sai ga mutum ya duba ainihin littafin sa sai hannu ne zai magana don baki اليوم نختم على أبوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون ranar za a rufe baki ka san baki ya saba da ƙarya ko za a rufe baki ba zai magana ba me zai magana hannu zai ce na buga wani na je na ɗauka kayan wani kafa ce na tafi wuri mummuna ana ainihin a su Manchester ko suna ai suna wasa mun tafi a ana abu kaza mun tafi kafa ce a ana karatun Qur'ani na zo ana bitiri na je gurin ana gurin zumunta na je da shi ciki ce a ka tara mishi haramun duk ainihin idanun ka ce ka gani abin da Allah ya ce kara gani kunni zai yi magana ce ka ji abin da Allah ya ce baya son a ji hanci ne ce ka sheke abin da Allah baya so a sheka wuraren gabobin ka ne za su yi magana idan suna magana kai mai magana zaka ce me yasa kuke magana eh abin da kai jikinka jikinka yana magana sai ka tambaye shi lima shahidtu alaina قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا shi mai jiki na ce ma fatan jiki wani me yasa kana faɗa abin da nayi a yau قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل ya شيء ce sarkin da ya yi ni ba shi ne ba ya ce yi magana yau ba ni nina magana ba wanda ya yi ni ne ya ce faɗa abin da kana yi shi yasa ina faɗa abin da kana yi ka aikata da ni ba ni ne na ce ina faɗa abin da ka ka yi ai ka yi da ni ne ina kuna tare da kai ne ka yi abu to yau sarkin da ya yi ya yi ni a jikinka shi ya ce faɗa abin da kake yi Attakan Allahu allazi attaka kulli shay sarkin da yana sa komi magana shine ya ce yi magana faɗa abin da ka yi to Allah ya ce wa kulle shayin a sai dawun a kitaba ko me duk abin da kun aikata Allah ya ce zan keɓe shi zan kiyaye muku a cikin littafin ku a laudil mafuzu ranar kiyama ba mutum ya karanta ya gani sannan kuma ce ga abin da zaka ainihin girma kenan a alaika hatiba yau dai hisabi ya ishe ka kai ma kanka hisabi saboda abin da ka karanta domin kana karanta abin da duk kayi mummuna har zaman da kaga muna yanan zan gaishe a cikin littafin zaka shaida cewa a ajar balana kuwa mun zo guri kaza mun zo na mana karatu ana karatun Qur'ani kana kallo ba zaka kariya ba idan kayi wani abu mummuna kana kallon shi a cikin littafin ka ba za ka ce a ba kai ne ba zaka san cewa na je guri kaza kuwa na yi kaza Mhm.
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا fazuku falan nazidakum illa azaba Allah ce ku dandana azaba yau din nan abin da kun aikata ko fazuku ku dandana falan nazidakum ba abin da zamu ƙara muku koyan wuta illa azaba sai azaba kawai domin a zidna mu azaban fokal azabi bima kanu yafsiduna za a ƙara ma yan wuta azaba idan an mutu azaba yau to azaban gobe za a ƙara na jibi ma za a ƙara faukar azabi akan azaban da suna ciki ba wai za a cire shi a wannan daga wannan ne zai tafi wannan idan an kone wannan fatan baddannahum juludan gaira haliyar dukul azab za a canja mishi wani fatan a girka mishi fatan da zai ɗauka azaban gaba saboda wannan ya yi ma na gaban kaɗan ba zai iya ɗauka ba wancan azaban na gaban ya yi yawa saboda haka za a manna mishi wani manyan fatan ne shi a sa shi a ciki kuma ya komo in ya koru kuma sake girka mishi ya sake karfi azaba haka zai yi ba mutuwa Allah ya kiyaye
إن للمتقين مفازا mun gama mutanen banza ko an faɗa mutanen banza da matsayin zubo to Allah ya ce innal innal muttaqina mafaza mutanen kirki masu tsoron Allah Allah ya ce mafaza suna da babban rabo shine aljanna Mhm.
حدائق وأعنابا Allah ya ce hadayika ga ainihin gonaki da Allah ya shirya musu a gidajensu wa'ana ba ga ainihin kaya iri-iri na abinci iri-iri daban-daban daban-daban wanda ma idanunka bai taba gani ba zuciyanka bai taba canza a ɗaya a gaya ma wani mutum ba hasha rasulullah kunnin wani bai ji ba duk suna na cikin aljanna wanda Allah ya tara damuna yan aljanna Mhm.
وكواعب أترابا waka wayi ba a tara ba ga 'yan mata masu nono a tsaye kawai ban wanda ka san matan da nono da ya zuba ai ta rike ta yi suya ko waka wayi ba Allah ya ce ga 'yan mata masu nono a tsaye a tara ban duka ba iri ɗaya ne duka iri ɗaya ne a cikin aljanna idan an sa ainihin yan aljanna matan huriki ne suna da irin wannan tsarin matan huriki ne suna da wannan tsarin suna nan ‘yan mata ne kyawawa ga sunan ainihin sharshar kuma idan ka tafi da matanka na duniya ita ma za a canja ta amma da ta irin matan hurul ini ne zauna tare da kai Allah ya ce ga sunan dukkan su iri ɗaya ba za a ce wata nan ta tsu ba a wata nan kaza ka yi wata yariya ba a dukkan su a tara ba tsarin su duka iri ɗaya ne kuma ga su ni'ima iri ɗaya sai dai in ka kana taɓa wannan ita wata nan ji kamar kana tare da ita ne in ka taba wannan zaka ji daɗi haka wannan ka taba zaka ji daɗi daɗin kuma zai zaka man wannan ya fi wannan wan amma kuma duka ɗaya ne jalla
وكأسا دهقا waƙasan ga giya da haka ba fa mai maye ba ba ga giya a cikin aljanna amma da haka ba mai maye bai sa maye ba ba wanda kana tangani kana shayi kana kana ana ana ji haushi ba ba zuwa ganka ba kana tamke ne ga wayi ah, ba haka ne ba akwai giya a aljanna amma da haka wanda ba shi da maye ba kuma ainihin wani damuwa a ciki duk suna an shirya ma yan aljanna har da wiwi mana na cikin aljanna Mhm.
لا يسمعون فيها لغوا ولا la كذبا yasma'una fiha lagwan ba za ka ji wani magana mummuna ba a cikin aljanna la yasma'una fiha lagwan ba za ka taba ji wani yashashen magana ba wala kizaba ba da na ƙarya aljanna ba wannan a ciki ba a yashashen magana ko kuma ainihin wani ainihin maganar ƙarya a ba za ka ji shi ba daga kai sai matanka da ni'imaminka kana ji in waje da ce ka fita kana ji wani magana mummuna ai aljanna gidanka in kana so kai hira da abokinka sai dai gado ya dauke ka kai ku ainihin filin hutu ku zauna ku yi hira in kun gama gado kai sake dauke ka ya kawo ka shi ma garin shi ya koma na gida iyakan ni'ima ne zaka ci gaba da ji kuma aljanna da ana faɗa din nan ba har ka gama zama aljanna ba za ka ba za ka kai ba za ka san karshen aljannan ka ba girman shi ba har ka gama zaman ka aljanna to ma akwai lokacin gama ne ba lokacin gama ba zaman da zaka yi a aljanna har ka gama har zaman da zaka yi har abadan nan ba zaka ƙara ba zaka kai ka kewaye aljannan ka sai dai ka je nan ka ga wannan ni'imar daban ka je wannan gurin ka ga ni'imar in ka gama na nan ka wuce nan in ka gama nan ka wuce nan ba irin gidanka guda ɗaya ne in ka zo falo iyakan kayan falon kenan in ka zo gobe irin shi kenan a ba haka aljanna yake ba ka san kayi falo falo mai arziki wani na yi falo kamar uku ko hudu ko to in ya zuba kayan alatu ana zaga na wannan daban ne to haka aljanna idan wannan bangaren ga alatun to in ka je wannan bangaren ba irin wannan kayan alatun ne ba wancan alatun shi kuma daban haka kuma zaka je wancan daban haka zaka yi har zaman ka har ka zama gama zama zaman da zaka yi ba gama ne har zaman ka ba zaka kai iyaka ba an ce lokacin da an shiga aljanna wanda zai zo a ƙarshe mutum ɗaya wanda ya zama talaka talaka hadisin annabi ya faɗa buhari ya kawo hadisin wai an gama hisabi sai ga wani talaka ɗan aljanna ya rike shi kaɗai sai a duba to me ya rige sai a duba ko wani gurin da ya rige aljanna fadin duniyan nan goma fadin duniyan nan duniyan nan ba goma shi na to kai ka zo ba ka zo kai dan talaka ne saboda daga wurin da naka kenan a baka wai shi ne karshen talaka na aljanna ke ka san zaman ka zaka yi a cikin aljannan zaka kai iyakanka ba iyaka sai ne ni'ima ne kullum kana ciki kawai Allah ya bamu wani da rahamun ka ya Allah Allah ka samu a cikin rahamun ka ya Allah to Allah ya ce ga ainihin ainihin abubuwa iri-iri a ciki
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ba wani yashashen magana ba kariya a cikin aljanna جزاء من ربك عطاء حسابا Allah ya ce jaza'an min rabbika wannan sakamako ne na ubangijinka da'an wanda ya ba yan aljanna kitaba wanda ba ta da iyaka رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman ubangiji fa shine ubangijin sama din nan wal ardi da kuma kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa ar-rahman shine ubangiji mai rahama shine ubangijin wayannan duka ba wani ubangiji ma- mai wayannan sai shi ainihin ar-rahman sarki mai rahama لا يملكون منه خطابا a wannan ranar la yamlikuna minhu hidaba ba wanda ya mallake wani magana da zai yi a filin shi zai zai zai magana da Allah ba shi
يوم يقوم الروح والملائكة صفا yawma yaqumu ruhu ranan da rai mai tsarki shine jibrilu wal malaikatu da malaiku sanfan su ma sun zo wannan filin a sahu sun yi sahu sahu inji Allah لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال la صوابا yatakallamuna ba wanda zai yi magana illa man azina lahu rahmanu sai wanda ubangiji rahmanu ya yi mishi ainihin izini wa qala sawaba ya zo da magana madaidaici maganar da Allah na so wani irin magana ne Allah yana so ka saba da shi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wa'annan wanda suka tafi da wannan magana ko sun saba da shi a nan duniya sun je da la ilaha illallah sun yarda da shi a duniya kuma sun mutu da shi to waɗannan ranar suna son samu yardan Allah da ceton Allah Allah ta ba cikin su sai annabi ya ce duk wanda karken maganar shi a duniya kun ji na la ilaha illallah zai je zai tafi lahira to kai kai tsaye ka ce da gurin zai tafi aljanna kai tsaye wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dattijo ba yahude annabi ya shiga gaishe shi ya shekara kusan cikin yana ka- yana yahudanci kawai yana kafirci yana cikin rashin lafiya sai manzon Allah ya ce a shiga ya duba shi annabi ya shiga gaishe shi da ya gaishe sai ya ce bawan Allah annabi da ya gaishe ya ce baka wani kalma mana idan kayi wannan kalma har kuma mutuwa ya ya riske ka saka samu rahaman Allah ka je ka zauna a aljanna har abada sai ya duba manzo Allah ce ya rasulullah ya muhammad ya ce duk shekarun da na yi a cikin kafircin nan akwai magana kalma kawai in na yi shi zan samu rahaman Allah ya ce kwarai sai ce wani kalma da ya ce duk abin da na yi mummuna nan a ce ya ce wannan kalman kawai ka yi shi an ce annabi ya lakana mishi la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana yi annabi bai bar gurin ba Allah ka kare shi mala'ika ashe mala'ika mutuwa na kusa da gurin sai ka kare shi annabi sai ya fita yana murna yana ce alhamdulillah allazi ataka rakabatan min an-nar bi izni ya ce ya gode man Allah da ya yanta wuya da barin wuta dalili na inji annabi ya fita yana ma sahabbai murna annabi na murna bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai yi zakka ba bai yi aikin haji ba bai yi kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah kawai zai mutu an ce an lakana mishi ya tafi aljanna kuma zai zauna a aljanna har abada Allah ya samu cika da wannan kalma
ذلك اليوم الحق Allah ya ce zalikal yawmul haqq wannan rana ranan gaskiya ne fa ranan kiyama فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا man sha wanda ya ga dama ittakaza ila rabbihi ya kama hanyar ubangiji ma'aba shi ne ainihin makoma ya kama hanyar Allah ya koma ga Allah abinda Allah na so kenan duk wanda ya ji abinda ana faɗa din nan to ya kama hanyar Allah gashi shi ne muke faɗa din nan ma'aba shi ne makoma in ka kama wannan hanya shi kenan abinda duk muna karanta nan na alkhairi za ka same shi a lahira إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه inna anzarna kum azaban kariban annabi ya ce Allah ba ya ce in gargade ku azaban kariban saboda azaba wanda yake kusa kusa dan mu ba masu lokaci da yawa bane 60 au 70 ne daga tsarin 60 zuwa 70 kina ana ta faduwa masu kai ma 70 in an kai ma daga ba wani amfani kuma amma daga ainihin 20 30 daga ce muka wani ya mutu ana kai arba'in hamsin daga an ce wani ya mutu ana kai sittin daga an ce maka wani ko wance ka mutu saba'in in ya wuce saba'in daga an ce maka kafa ba lafiya kai ba lafiya idanu ba lafiya saboda ya gama kwanakin da an ɗiba shekarun annabi ya ce saba'ina ne sittina au saba'ina ana ana wuce wayannan daga ana daga ana ta ana ta sha magani kuma to ainihin Allah ya ce zalikal yawmul haq faman sha'a takaza ila rabbihi ma'aba ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا wanda ya ga dama ga hanyar Allah ya kama
إنا أنذرناكم عذابا Allah قريبا sai ina gargade ku akan azaba wanda yake kusa wanda ainihin gashi zuwan annabi da ainihin kiyama annabi ya nuna wannan yatsan ya ce ba shi da ainihin nisa da tashin kiyama zuwan manzon Allah azaban karibar azaba mai kusa wannan yana nan gashi yana tafi da ainihin Allah يوم ينظر المرء ما قدمت yau يداه yanzu lumar kuma kaddamar ya da ranan mutum zai gani abin da ya yi ba gashi yana kallon aikin da ya yi wa ma amilan min su'in ya waddu baina hawa baina hu amadan ba'ida abin da ya yi kuma na ainihin alkhairi muhudara gashi tare da shi yau mai yanzu lumar ranan da mutum zai gani ma kaddamar ya da abin da hannayensa jikin shi ya aikata ya gabatar da shi gashi tare da aikin a ranar kiyama ويقول الكافر يا ليتني كنت wa ترابا ya kula kafiru kafiri a wannan ranar domin idan an tafi filin kiyama idan an taru Allah zai tara dabbobi kaza akuya ainihin talo-talo saniya idan wannan saniya ya buga wannan a nan duniya ya tunkushe shi sai shi ma Allah ya ce a sa ma wannan kaho na wuta ya rama mutane suna kallo ainihin kazan da ya cakula yar uwar shi a nan da baki shi ma a lahira za ta ma ainihin wannan baki irin na wutar cokare yar uwar ta da ta cokare ta ba ta fi ƙarfin ta ba a ranar ainihin- ranar Allah na yi hisabi ne ko saboda haka dabban da ya fi ƙarfin yar uwar da ta buga da a nan duniya a ranar kiyama muna kallo Allah zai sa ma ainihin ita wannan ƙarfi ta mata rama ana gama sai Allah ya ce kuntun turaba duka ku zama duk ƙasa sai da shi kuma kafin a ce ya laifin kai halaka na a ce ma da na zama dabbobi ma yadda na ji Allah sai sun zama ƙasar nan su ashe ba za ka yi su wuta ba da ashe ni ma na zama dabba ne ma ni ma in zama to dabban da Allah ya kundin tura ba saboda haka wannan magana da Allah na ta yi da mu Allah yana magana da mu ne musamman mu da muke da rai yanzu wanda ya mutu ba wanda ya mutu ko wanda ta mutu to kiyamanta ya tsaya annabi ya ce farkon mazaunin mutum a lahira shi ne kabari idan kabari ya yi kyau to abin da ke gaba ya fi shi kyau idan kabari bai yi kyau ba kai abin da ke gaba ya fi shi muni saboda haka idan mutum ya mutu zai ga ainihin abin da ya yi kuma hisabi zai san cewa ga abin da ya yi mai kyau tun daga kabari shi yasa an kira na kana kuna binne mutum tun daga ranar da ainihin an cire ran mutum kai kana kai shiga ko duk abin da kuna yi yana ci domin idan mutum ya kirki ne ma idan kuna mishi wanka kun gama kun sashi a likaba ne sai ga yana jin haushin ku yan uwan shi da kun bar shi kun kai shi da sauri ba shi kuma yana kallon ga inda Allah ya shirya mishi na rahama kuma ku kun bar shi a gida sai ga yana ta ce ku yi sauri mana ku kai ni ku yi sauri ku kai ni mana idan mutumin banza ne banza ne ko mutumin banza ne a cikin wannan annayin da kun aje ana jira a tafi sai shi ko idara da suna ce kai me yasa mutane nan kuna dauke ni kun sai yanzu ku kai ni kuwa kun ga abin da ina gani za ku kai ni to haka an je an binne mutum ana gama an ce kafin da kuna tashi kuna fargurin shi yana jin motsin abin da kuke yi ainihin yana kuna tashi kuna watsa tun dama ga wayoyin mala'iku suna jira shi da ana tashi a cikin kabarin nan ko idan ana fasa kabarin nan tana kallon ga mala'iku da kuma ainihin mai ne ne manya-manyan kuraki manya-manya a hannunsu ana gama za su shiga tashi shi tashi ya tashi ce to menene za ka faɗa menene matsayin wannan a cikin nuna mushi manzon Allah idan mutum yake ga a ai abin da na zauna a duniya sai daga gare shi ne shi ne annabi na kuma na shaida Allah shi kaɗai ne kuma na shaida shi ne annabi na kuma na yi kaza na yi kaza to madalla shi ke nan a gudun wani su buɗe muka kabari su yalwata a kawo muka wayan su ɗan bargo haka a shimfiɗa sa'annan a buɗe muka wani ɗan AC haka kana sha ɗan wayan su abubuwa daga aljanna ana kawo muka su to ai ka kwanta irin kwanciyar ango da amarya mu dai mun sallame ka sai an jima amma mutumin da an ce mishi waye wannan ya ce baka san shi ba to an ce sun daka shi da wani turki ainihin hannun shi zai koma baya wuya nan da kana kallon shi na zai koma ki zai koma baya cikin shi zai koma keya keya zai koma nan za a ta mishi duka za a mishi duka har sa'annan su bar shi su buɗe mishi kuma gidan azaba yana ta sha azaba har zuwa ranar da za ta shi kuma ya je babban ainihin a guri mummuna Allah ya kiyaye mu صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين من المحتاجين يا الله بمولادش امين ما لم يكسر لك يا دي ما امين بسم الله
mai tambaya yana cewa fata malam ya sha ruwa lafiya menene hukuncin mutumin da baya yin sallan asuba sai karfe tara safe
sai yi sallan asuba sai karfe tara safe kuma da gangan ba wani kuduri ne ba saboda idan bacci ya kama mutum an ci kudurin da yana sa mutum bai sallah a lokaci ba ba shi da laifi akwai bacci akwai mantuwa sai mata masu jinin haila ko kuma ainihin wani dalili wanda an tsare ka masu karfi sun hana ka sun ci karfe sallar a wannan lokacin to ba ka da laifi idan ka kwanta bacci ne ya danne ka ba iya tashi ba har rana ya kai karfe tara to ka ka tashi ba wai ka tashi din ne ka ki ko kuma an tashe ka ne ka koma ka kwanta ba to idan ka sallah wannan lokacin tun da bacci ne ba ka yi laifi ba saboda Allah annabi ya roƙa mana la tuwafizna in nasina a waqtana abinda mun yi shi da mantuwa ba za a kama mu ba saboda ka bacci mai daga cikin abinda idan mutum bai sallah a lokaci ba za a yabe mishi bai yi laifi ba amma in da gangan ne annabi malamai sun ce kai ya aikata laifi mai girma wasu malaman sun ce ma in yi sallah wannan lokacin kila ne ma Allah ya karba saboda ba lokacin da Allah ya ce ka mishi ne ba ka mishi ka shi ka mishi a naka lokacin da kana so to naka ne Allah ne karba ko nashi to kaga kamar kai ne ka zama ubangiji ba Allah ba ke tun da kai kaya lokacin da kana so sai ban muka kayanka wallahu alam
sai tambaya na gaba ya tambaya yana cewa menene haƙƙin makota a cikin addinin musulunci To, makoci yana da haƙƙi mai girma. Yana da haƙƙi mai girma, makoci guda uku. Akwai mai haƙƙi guda uku. Akwai mai haƙƙi guda biyu, akwai mai haƙƙi ɗaya. Mai haƙƙi guda uku shine makocinka ne. Dan uwan zumuncinka, dan uwan zumuntanka ne, kuma musulmi. Kuma yana makoci da kai, kaga haƙƙin shi uku a kanka. Mai haƙƙi biyu, dan uwanka ne a na musulunci amma yana makoci da kai amma ba zumunta kila kun haɗu ne kawai kun zo nan kowa ya gida a nan amma shi mutumin dodo ne kai mutumin wani gari kun yi gida to a tun da kai musulmi ne shi kuma makocin ka ne kaga makoci mai haƙƙi biyu kenan makoci mai haƙƙi ɗaya shine wanda ba musulmi ba amma ga gidan ka ga gidan shi idan ka cuce shi Allah sai ya kama ka in kuma ka kyautata mishi zaka samu lada shi yasa akwai wata mata hadisi ya tabbata an ce ita ba ta da aiki sai sallan dare ita kama sallah yanzu na har sai a salatu khairun minan nomi in sai a salatu kuma shike kuma da safe ta kama azumi amma tana cutar makota an zo an gaya ma annabi ya ce annabi ya ce ta wuta ne annabi ya ce fa huwa finnar tana wuta tuna tana cutar makota kaga sallan ma da azumin duk bai amfane ta ba wadanda na zan gaya ma ainihin manzo Allah ce kai akwai wani makoci shi ban da sallah in yi sallan farali shi kenan sai abin da Allah ya wajabta mishi yana yi amma yana kyauta tarwa makota annabi ya ce dan aljanna ne haka mai ibadan sallah da azumi amma yana kyauta yana cutar makoci annabi ya ce dan wutar wanda shi bai kula da ibadan ba yana tsaya farali ne kawai amma yana kyauta tarwa makota annabi ya ce dan aljanna ne saboda annabi yana cewa wata rana mala'ika jibrilu ya zo yana mushi wusulci akan kyautata ma makoci har yana tsammani idan makoci ya mutu in ba danginka ne ba zaka shiga gida in ana raba gado ka ce ma na zo a bani nawa rabo saboda hakki na makotaka da ana faɗa mishi ya ce ya rige kaɗan kamar jibrilu ya ce mishi idan makocinka ya mutu zaka shiga ana raba gado shi ka ce kai ma a baka hakkin ka na makotaka amma ba a sa haka ba za mu ta malama Allah ya kyauta zamana amin sai tambaya na gaba mutum ne yana da karfin shi amma ba abin da yake ya saba da shi sai yawan roko kuma yana da karfin ne mama baya zuwa ya yi sana'a sai roƙon mutane har in ba ba shi ba yana fushi yana yawan ta sa fada da mutane to shi roƙo na bukata ne idan Allah ya matsa maka baka da shi ba ya taka bar kanka ka halaka ba sai ka je ka tambaya a gurin da za a baka in an baka ba ya zama ba ce kuma ya zama to sana'anka ba in ya zama to sana'a to ka tozarta abinda Allah baya so da Allah ya ce mumini mai girma ne kai to kare kaskanta kanshi da da rinka cewa a bashi a bashi saboda haka bani a bani yana kawo wulakantar da musulunci da musulmai amma kuma ba a yarda in ba ka da shi ka zauna ka ce a'a tun da Allah ya ce karan tambaya har ka halaka ba a'a ka halakar da kanka je ka tambaya wanda zai baka ya baka in ka gama wannan lokacin kuma ka nima amma kai zaman to ainihin aikin ka kenan kullum roko ba shi da kyau
sai tambaya na gaba kamar karatun da malam ya yi a kan jiya na rai idan mace ta mutu shi jiyanta mijinta ne za a bashi koko iyayenta ne sallah mutu ila ali za ba ainihin iyalai zan mutum an kashe mishi mata za ba shi namiji ne zan miji an kashe matan ta miji an kashe matan ma- namiji an kashe an kashe mishi mata shi ne za ba shi ainihin diyan ko Eh, shi kuma an an kashe shi za ka kawo ma iyalan shi ne matan shi da yaran shi sun za ba su diyan Mhm, wanda za ba su diyan ke Allah ya ce a miƙa musu kuɗi rakumi ɗari ko kuma kuɗi miliyan miliyan miliyan hamsin ne ba yanzu ko miliyan miliyan an ce ma ya fi hamsin Diyar rai guda ɗaya fa saboda ka ana wasa da rai sosai.
farko abin da kuma Allah zai yi sabin shi a ranar kiyama ce an ce in Allah ya ajiye kujeran shi na iko zai fara kawo masu kashe mutane ne to ka kashewa ne mai dalili ba dalili to shi kenan kai da an kashe ka tun dama ka sha je aljanna tun dama ya hana ka ainihin ya ɗauke ya ɗauka ya ɗauka ainihin kayan gabo ba mun karanta a karatun mu ko da ke karatun mu na azan ne mun karanta a habila da kabila ba ba ya ce zai kashe shi ba la'amtulan nan ala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ya ce la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi fasiqin yadiya ilayka li taqtulani inni akafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a ismi wa ismika wata kuna min ashabun nan yin na so in ka kashe ni tun da ka ce zai kashe ni a kwashe laifi na ba aiki na nama da ka hana ni ba to shikenan laifin da na yi da duka wanda na yi a lokacin da ban yi ba- ba kashe ni ba za a kwashe laifin duka a kai muka ga na ga kuma na kashe ni za a bar haka kenan mata kuna min ashabin da kaga ni ka dauke mini ka ce kan yi aikin ba kenan dulle abin da ka ce abin nan nayi ka dauke mini ka ce to ni kuma je aljanna to farkon abin da zai fara hisabi Allah a kiyama shine masu kashe mutane din ba abin da yake da girma a gurin Allah kamar rai da kaga ana kashe nan duk wanda ya kashe rai da gangan malamai sun ce wannan aya na yana aiki ba wanda ya nufin shi wa man katala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghaliba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima bayan Allah ya tsine mishi kuma Allah na fushi da shi sannan kuma ya shirya mishi azaba mai girma wadaka a yi hankali a yi hatara Allah ya kiyaye mu amin malam shi ke sai sallah to Allah Allah ya mace
ومن صلى ليلة العاشرة من شهر رمضان wanda ya sallah a daren goma
أربع ركعات